يعيكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haɗuwar mu a wannan masallaci mai albarka na masjidul da'awati wal irshad domin ci gaba da karatun wannan littafin namu mai albarka na khulasatul nurul yaqin a karkashin majalisin mai taken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine madubin rayuwar musulmi wannan shine darasi na takwas yau muna goma sha tara ga watan rajab hijira daga maka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiya 2005 za mu tashi a duhulun rasuli duhulun rasulu sallallahu alaihi wasallam madina shigar manzon allah sallallahu alaihi wasallam a madina nuzuluhu sabkarsa hubbul ansari lil muhajirina son da mutanen madina suka nuna ma wanda suka hijira ukuwatul islam zai nuna mana kuma uwantaka ta musulunci malam ya ce lamma dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam al-madina lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shiga madina kana la yamurru bi baitin ya kasance ba wani gida da zai biya a kansa min buyutil ansari daga cikin gidajen madina illa sa'aluhu an yanzila indahum face sun roƙe sa da ya sabka a wurinsu mana lokacin da manzo Allah ya so Madina dukkanin mutanen Madina kowa so ake manzo Allah ya so yake ake manzo Allah ya sabka ina ya sabka a gidansa kowa so yake har ma suka kai suna shan taguwar da manzo Allah yake akai sai manzo Allah yake rike ce musu da'uha fa innaha ma'mura ku kyale ta domin Allah zai umarce ta inda ya kamata ta tsaya kenan inda ta tsaya to umarni ne na Allah kuma nan zan sabka an raba gaddama ko wannan shi ne kenan fa nazala inda abi ayyub al-ansari sai manzo Allah ya sabka a wajen abu ayyub al-ansari domin a bakin gidan ayyub taguwar ta tsaya kenan sai ya nuna anan ya kamata a manzo Allah ya mi ya sabka fi dawr al-asfal manzo Allah sai ya sabka a gidansa hawa na kai gidan abu ayyub hawa biyu ne to sai manzo Allah ya sarka a hawa na daya li yakuna arfaqa bi za'irihi dan saboda ya kasance yayin sauki ga masu ziyararsa in sama yake wanda za su ziyara sai sun hau sama to dan saboda abu masu ziyara su samu sauki sai ya kasance manzo Allah ya sarka a ƙasa gida na ƙasa shi abu ayyub sai ya koma a can gidansa na sama amma da ƙarshe abu ayyub ya roƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya koma sama manzo Allah ya ce a'a ka dai bar ni nan ƙasa dan saboda zai yi sauki ga masu ziyarata Abu Ayyub ya ce ya manzo Allah hankali na ba zai kwanta ba a ce ina akan ɗakin da kake akai domin Abu Ayyub in suka hau sama ko motsi baya son yi dan saboda tsoron yake in ya motsa kun san balle hawa na sama na itace ne ko in ya motsa yake tsoron yake a ce ƙasa ko ƙura ta zuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sankare suke kwana ana ga yadda ke ko to da ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga tausansa sai manzo Allah ya koma sama shi kuma Abu Ayyub ya komo ƙasa وقد كان الأنصار يحبون من هاجر إليه kuma mutanen Madina sun kasance suna son wanda suka yi hijira zuwa gare su wa yu'thirunahum ala anfusihim kuma suna fifita su akan kawunan su ma'ana suna hihita mutanen mutanen da suka hijira akan abin da suke da akan kawunan su hatta innahum tanaza'u fi nuzulihi har sai da ya kai ma sun yi jayayya game da sabkar su kowa na so a ce wannan yi sabka wurin sa kowa na so a ce wannan zai sabka wurin sa fa hakkamu qur'ata bainahum sai suka hukunta ƙuri'a a tsakaninsu aka hukunta ƙuri'a an san ƙuri'a ko shine mutane da yawa suna son abu guda ana gane da kyau ko kowa kuma ya cancanta ana gane sai a rubuta sunan abin nan a rubuta sauran takardu kun babu komai ana iya ayi da takarda ana iya ayi da itace ana gane da kyau ko ana iya ayi da kuma lalabe cikin duhu shi wanda zai saukar sai a ɗaya mishi idanu a ce ya lalaba to ruwan da ya lalabo shi ne to duka wannan dai duka wannan ana ce musu ƙuri'a shi ne kenan mutane da yawa sun cancanci wani abu kuma kowa na so to sai a yi ƙuri'a wanda ya ci shi zai abin ga wannan kuma akwai ƙa'ida a kansa daga cikin ƙa'idoji na fiƙihu alƙura'atu tushra'u inda tazahumi alƙura'atu tushra'u inda tazahumi a duk lokacin da aka samu wani abu wanda kowa na so kuma kowa ya cancanta to ƙuri'a za a yi misali namiji ne zai balaguro mata hudu kuma ke gare sa in yace da wancan zai tafiya sauran za su ce an an bar su ko an nuna musu bambanci ai da ma ya son wance ana gane da ke ku to sai a yi ƙuri'a in aka yi ƙuri'a wadda ta ɗauko tahiya kenan in ta za ta ne kenan a wani lokacin ba za su zargewa ba mijinsu ta san sa'a ta ce ba ta baka ba ana gane da kyau ko wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake da in zai balaguro ƙuri'a yake yi kuma abin mamaki mafi yawanci ƙuri'a tana haɗuwa akan wa aisha dama ya haisan balaguro da ita ana gane da kyau ko wadda shi ne kenan a taƙaice dai har sai da aka kai ana ƙuri'a fama nazala muhajirun ala ansari ala ansariyin illa bil qur'a babu wani mai hijira da ya sabka a gidan wani na madina face ta hanyar ƙuri'a don saboda wanda suka yi hijiran ba su kai yawan wanda suke ami ba a gari to shi yasa kenan ba kowa zai samu bakon da zai ajewa ba to kuma kowa na so to shi yasa sai aka yi ƙuri'a wanda ya ɗauko bako shi zai sabke bako sun ma'innan rasul sallallahu alaihi wasallam sannan manzon allah sallallahu alaihi wasallam bayan haka a ta bainahum ya haɗa ‘yan'uwantaka tsakaninsu ukuwatan islamiyyatan ‘yan'uwantaka ta musulunci allafat ƙulubahun wadda ta haɗa zukatansu ma'ana ta ƙara danƙon soyayya a tsakaninsu waje alat haka shai'il wahidi wanda wannan ‘yan'uwantaka ta sanya su kaman abu guda hasi da yake tsananin ‘yan'uwantakar ta kai ga in mutum ya mutu daga cikin wanda za su yi gadansa wanda manzon Allah ya haɗa ne ya haɗa yin wantaka a tsakaninsu ba san ko ana gane da kyau ba wannan shi ne kenan as'ila tambayoyi kaifa kana dukhulur rasul sallallahu alaihi wa sallam ila madina ya shigar manzon Allah ta kasance a madina yawwa kana la yamuru bi baitin min buyutil ansar illa sa'ad shigarsa ta kasance ta hanyar kowa yana so a ce shi zai ne shi zai sabke sa aina nazala gidan waye sabka abu ayyub al-ansari abu ayyub yana da farara sosai daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗaya daga cikin manyan mutanen Madina masu daraja wanda Allah ya ba su arziki kuma arzikin suka sasa a cikin tallafa ma addinin musulunci na gaba kaifa kana al-ansaru wal muhajiruna ya mutanen Makka da Madina suka kasance mutanen masu hijira da mutanen madina sun kasance suna ne sun kasance suna son su kuma suna taimaka musu ma za fa'alar rasulu sallallahu alaihi wasallam bainan ni manzon Allah ya a tsakanin su a ya sanya yanwantaka abin da ake nuna da yanwantaka shine wannan dan makka ne da yi hijira wannan kuma dan madina ne sai manzon Allah ya ce to kai da kai na hada yanwantaka tsakaninku sai ya kasance kamar ɗan uwa ɗan uba ɗan duk abin da ya shahe sa shi ma ya shahe sa ana gani da kyau ku to wannan yasa har suka kai ga duk wanda aka kulla wantaka da shi sai ya ce to tun da kai ka zo hannu biyu babu komi a gare ka ka baro komi naka a makka yanzu ka zo ga gidana zan raba shi biyu ka zaɓi ɓaran da kake so ba ma wai in ce ɗauki wanda a zaɓi wanda kake so mata na diba daga cikinsu wanda kake so zan sake ta sai ka zaɓa sannan zan sake ana gaira da kyau ka zaɓi wanda kake so zan sake ta haka kuma dukiya ta na raba ta biyu ka zaɓi wadda kake so wadda kake so haka suka yi ta yi misali akwai abdurrahman bin auf shi da aka haɗa yan uwantaka da shi da abokinsa abokin da nasa sai ya kawo masa matansa yake ga sunan ka zaɓi waɗanda kake so zan sake su ka aure su gidana kuma na raba biyu dukiya ta ma na raba biyu ta kace sai ce barakallahu fi ahlika wa malika dulluni ala suq yace Allah ya sa maka albarka a cikin dukiyarka da iyalinka amma ku nuna mini kasuwa yace na yahi ala ga da ku wannan su ne marar matattar zuciya ko yace na yahi amma a nuna mini kasuwa Abu Ayyub yace kasuwa marece na yi sai gashi ya zo da cehone na abokinsa ma'ana ba wai wanda shi zai ci ba wanda har gidan gaba ɗaya za a dafa a ne ‘yan magana suka ce ma dalla da bako mai ci da ‘yan gida ko? ko maraba da bako mai ci da ‘yan gida to abdurrahman bin ausa haka ya kasance da manzo Allah ya ji labari ya masa addu'a abu ayyub sai ya kasance ɗaya daga cikin mafi dukiya abdurrahman bin auf ya kasance ɗaya daga cikin mafi dukiya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ake ma laƙabi da mai hancin zinare gaji an ce mutum na da hancin zinare aiko kasan an kai ƙarshe wajen dukiya ko? hanci na zinare dalilin da ya sa kuma ya hancin zinare shi ne an ji wajen yaƙi aka cire masa hanci ana gane da kyau ko? shi ne sai ya roƙi manzo ya tambayi manzo Allah har ya halatta yi shi tun da mai yake da suna an cire mishi wancan kuma an nuna na zinaren yana yi manzo Allah ko ya halatta masa yi bayan haka kuma abu abdurrahman bin auf ya tabbata a wani hadisi na manta asalin ingancin hadisin dai yana ɗaya daga cikin sahabbai na ƙarshe-ƙarshe a wajen shiga aljanna don me yasa don dukiyar da Allah ya basa me zai sa ya kasance na ƙarshe-ƙarshe daga cikin shiga aljanna don binciken da za a yi masa na dukiyarsa ainihin manzo Allah ya ce la ta zulu kadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala عن أربعين عن, عن, عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه دوك يرسى إنا يساميت إنا يتيد إتا وعن أمره فيما أفناه رأيوس إنا يتيد إتا وعن علمه ماذا عمل به إلي من دا الله يباسا ميرش وعن جسده فيما أبناه غنغر جكين دا الله يباسا إنا يساميتا a wajen kokowa ko a wajen kwallo ko a wajen zuwa karatu da bautar Allah to shi abin da zai tsaida sa shine ne wa almalihi tambayar da za a masa ta dukiya ina ya samo ta ina ya ne ina ya sanya ta ana gani da ke ku a shi Allah ya baka dukiya shi ma menene jarabtawa ce bala'i ne amma mun doka sai in kana talauci shine bala'i a ko dukiya a gari ka bala'i ne ana gane da ke ku wannan shine kenan kenan wannan shine a takaice Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu wanda kamin ya rasu ha kamin ya rasu ya ce in har ya rasu wasiyar da ya bari ina kyauta su san duk sahabban da suke raye ya yi umarnin a ba su kuɗi kaza a cikin dukiyarsa kuma duk da wannan abin da aka bari bai kai ɗai cikin ukun dukiyarsa ba abin da aka rabe na mutanen da aka rarraba ma bai kai ɗai cikin mai ba ɗai cikin dukiyarsa wannan shi ne kenan a takaice dai wannan yana namuna ba da dukiya bai sa ta mi bai sa ta kare bayarwa baya hana tarawa badawa baya hana tarawa wannan shi ne kenan malici al-khulasa takaitawa نزل النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي أيوب الأنصاري منذ الله يسبك أوجا أبو أيوب الأنصاري وآخى بين المهاجرين والأنصار كما يسأل ya kulla uwantaka tsakanin mutanen madina da kuma mutanen makka wanda suka hijira babban darasin da za mu ɗoka a cikin wannan gabar shi ne al'isaru wal hubbu fillah shi ne ka kasance mai isari da soyayya don allah me ake ce ma isari shi ne ka hihita waninka a kan kanka amma a al'amari na ne na duniya shi ne allah ya yabi wa'annan mutanen madina ya ce wallazina ja'u min ba'dihim yaqula wallazina wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة سنة هيه تولي سؤكان كان سكودا سنة بكاتر أبو سي الله يتي ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون دو وندا أكا سيرة الدشي دقا روور كنسا ميسا أكا تموت روور كنسا بين إن كاهنا كان كيما دمين أبن دكا باير شيني بي شيني ناكا أبن دكا باير شيني ناكا شيسا ya tabbata a hadisi manzo Allah ya ce ayyukum malu warithihi ayyukum malu warithihi ahabba ilayhi min mali waye daga cikin ku yake son dukiyar magajinsa akan dukiyarsa ta kansa sabai suka ce a'a ai kowa ya fi son nashi da nawaninsa sai manzo Allah ya ce to maluka ma anfaqta wa malu warithuka ma tarakta dukiyarka shine abin da ka ciyar ana gani da kyau ko na magadanka kuma shine wanda ka bari baka baka ba domin in ka mutu shikenan za a raba musu wannan shine kenan mu kasance masu isari al'amarin abun da yake na duniya wani na bukata wanda kuma ya yi mu bukata mu bar mishi amma al'amari na lahira shi ko ne ake so riganganto ake so shi siya suka cewa al-itharu bil qurbi makruhun wa fi ghairihi mahbubun ka hihita wani a kan kanka a al'amari na ibada makruhi ne an zo wajen sahu kakace wani shiga a kai je ka shiga lokacin sallah ya ga ruwan arwalla kakace wani arwalla ka bana a i sannan ka bashi sai in kasan shi ne limami ana gaya da ke ko to in ba liman aikun babu sallah ko sai liman ya yi arwalla kenan sai ka ce liman i sannan kai shi ka irin wannan amma a wanda ba wannan ba to shi kuma ana so sannan kuma yana nuna soyayya don Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya san muhimmancin soyayya dan Allah yasa da mutanen Madina suka da mutanen Makka suka zo sai ya hada ne ƴan uwantaka da su ƴan uwantaka ko ita take ƙara kullane dankon soyayya soyayya tana da matsayi mai girma a cikin me yake da suna a cikin musulunci shine wani mai hikima yake cewa in kana lil hubbi idun fi shari'atihim fal hubbu min dinina fal hubbu min shar'ina wa min dinina aw kama qala sha'ir a takeice yana turo kalubale ne ga masu ranar bikin sallah bikin soyayya me suke ce mishi sallar soyayya san ba da ko yawwa shine yake cewa idan ya kasance su turawa wata rana ce ke gare su ta sallar soyayya to mu kullum ranar soyayya ce a wajenmu ana gane da ke ko shine kuma suke cewa أحبب أخاك لأجل الله تلقى به فضلا ثنيا من الرحمن ذي المنن الحب في الله نور في شريعتنا لإخوة الدين في السراء والمحن yace ka so ɗan uwanka dan Allah dalilin wannan za ka haɗu da falala mai girma a wajen Allah maɗaukakin sarki yace soyayya don Allah wani annuri ne a cikin addini gama abotansa waɗanda suke soyayya don Allah dalilin addini har suka rabu kuma a kan wannan wanzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce su ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki zai ɗora su a bisa kan wata karaga ta sarauta ya rubitu humul an biya usidikun ana gaya da kyau in Allah ya musu wannan darajtawar da ta goma shi sai ya kasance hatta annabawa da mutanen kirki suna gure ina ma a ce su ne ke da wannan matsayin dalilin me dalilin soyayya idan kuka lura daga cikin mutanen da za a sa a cikin al'arshin Allah maɗaukakin sarki a ranar alkiyama daga cikinsu wa rajulani ta haɓa fillahi ishtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi da mutum biyu da suka yi soyayya dan Allah har suka rabu suna son juna dan Allah ba dan abun duniya ba akwai ana tare babu ana tare ana cikin yin daɗi ana tare ana cikin matsala ana me ana tare yana bani ana tare baya bani ba a tare ka san mutane su da baka ba su shikenan ana gaya da ko wanda ita ce alama ta soyayya dan Allah ya kasance kana son mutum dan Allah imma dan addininsa ko dan iliminsa ko dan kyakkyawan ɗabi'unsa ko dan hidima da yake ma addini da abin da ya kama da haka amma kana son shi don saboda ɗan ƙwallo ne kana son shi don saboda yana baka kana son shi don saboda yana da abu kaza da kaza da kaza duka wannan soyayya ce wadda ba ta da amfani wadda ta kai iya kai mata sa mutum ya fada a cikin sabon Allah a takaice dai mu siffantu da soyayya dan Allah mai yiwa wannan ya dalilin tsayyatar mu a ranar ina a ranar gobe kiyama hijratu alil baiti hijrar iyallan baitin manzo Allah iyallan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man'ul mustada'afina hana ma masu rauni yin hijira da aka yi aslul kunut asalin alqanut humma almadina cutar da ke da kwai a cikin madina ko alloba da ke da kwai a cikin madina wadda take sababa zahin jiki lamma istaqarra rasul sallallahu alaihi wasallam bil madina lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatu a madina arsala fi talab man takhallafa min ahlihi ya tura waɗanda ya tura neman waɗanda suke a bayansa suke a makka daga cikin iyalinsa fakara jama'ahun abdullahi ibn abubakar sai abdullahi bin abubakar ya huta tare da su ana lokacin da manzo Allah ya iso madina akwai daga cikin iyalansa wanda ba su yi hijira ba sai ya tura neman su da ƙarshe dai abdullahi bin abubakar ya zo tare da su tare da aisha da matarsa sauda da kuma mai ke da suna yarsa fatima da sauran ɗiyan abubakar daga baya suka zo suka isko manzo allah sallallahu alaihi wasallam da shi da abubakar aina a madina وقد منع مشرك مكة بعض المستضعفين من السفر مشركان مكة كما sun hana wasu daga cikin masu rauni yin balaguro ma'ana waɗanda ba su da galihu waɗanda ba masu daraja ba ne sosai waɗanda ba sa iya yin abin da suka so to mushirkai sun rika hana musu yin hijira wa azabuhum azaban aliman kuma suka rika azabtar da su azaba mai raɗaɗi za mu zo a ƙarshen darasi mu ba da misalin wasu daga cikin waɗanda aka ma azaba dalilin hijira da suka so su yi فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو لهم في وتر العشاء sai manzon Allah ya kasance yana yi musu addu'a ta Allah ya kubutar da su fi witri da isha a sallah ta witri da yake bayan sallar isha'i wa salati subhi da kuma lokacin sallar asuba ba'da ruku'i yana wannan addu'ar ta alqunutu bayan ya dago daga ruku'i wa qablahu wataran kuma yana yi kamin ya shi ruku'i wa hada aslul qunuti wannan shine asali na addu'ar alqunutu ana gane da kyau ko nan ya ce manzo Allah yana yin addu'ar kahimmi bayan ya ɗago daga ruku'i da kuma kahin ruku'i bayan ya ɗago daga ruku'i yana yin alkunutu ne idan cikin sallar farilla ce idan ake ce ma alkunutu fil fara'id sallar farilla in a cikinta za a yi alkunutu to ana yi ne bayan an ɗago daga me daga ruku'i sai ya ce wa qablahu wataran kuma yana yin addu'ar kamin ya je ne shi kuma wannan yana yin sane a cikin sallah ta witiri sallah ta nafila shi yasa aka ga yace yana yi a cikin sallah ta witiri da kuma me sallar asuba kenan a sallah ta witiri ita alqunutu ana yi ne kahin ashe ne kahin ashe ruku'i bayan an kare karatu kamin ashe ruku'i ayi alqunutu sannan ayi ruku'i a cikin kasa amma in cikin sallar farilla ne sai an dago daga ruku'i kamin aje sujada sai ayi ne sai ayi alqunutu wannan ita ce magana mafi mafi inganci akwai malaman da suke ganin ko ina duk yanda aka yayi in bayan ruku'i ne in kamin ruku'i ne amma magana mafi inganci bit tafsir ne ana rarrabawa ta farilla gashi ta nafila gashi wa asaba kathirun min al muhajirin humma kuma da yawa daga cikin wanda suka hijira zuwa madina humma ma'ana rishin lahiya ya ta kama su na zahin jiki ana gane da ke ku domin garin madina yana da wata wani yanayi wanda in ba wanda ya saba zama garin ba in ya zo in har ya ce zai jima a garin to sai ya sha wahala kamin ya mi kamin ya saba wannan shi hausa ke ce ma anago an san anago ko to na madina ya fi tsananta sosai to da suka zo a madina yanayin madina bai daidai da su ba suka yi tarshin lafiya so da yawa za ka gani mutum ya balagure shi wani gari yana samun irin wannan ni zai ita ni ga nauni ba shi yau ba tahiya ta na ji tun ina karami tun muna kanana ana zuwa da mu nigeria da yake muna da dangi a can to shekarar bara da na tahi zuwa biyu zuwa uku na yi duk in ni tahi sai na yi kusan kwana uku ina hama da gudawa na yi ta mamaki tahiyata ta farko na yi haka nan tahiyata ta biyu na yi haka nan kuma da na yi kwana biyu in tashan magani banza kwana biyu uku sai kuma ya tsaya ana gaya da ke ko to sai da bayan ina gaya masu tsohon suka ce mai yalla ko ana gwane ce mace a shi dai ne yanayi ne da yami yanayi da ya canza kenan ana iya samun irin wannan shine zaka ga yan bariki in suka je da ɗiyansu ƙauye da sun yi rashin lahiya shi gaske ba su ƙara komawa ana gane ke ko ko ba su ƙara tura ɗiyan nasu to aikin banza ne ko turai suka tafi sun yi ne sai sun yi wannan ana gane da ke ko balle ƙauye da kuka yi kusa da shi da kuke ramba can ne asalin ku wannan shi ake cewa Allah ɗaya gari banban ko kuma suka ce abincin wani gubar wani wannan shi ne kenan malam ya ce fada'ar rasul sallallahu alaihi wasallam rabbahu bi nakliha sai manzo Allah ya yi addu'a ya roki Allah da ya ciratar da wannan cutar ana gane ku da ke da kwai a Madina wannan annobar da ke da kwai a Madina ya tahiyar da ita fastajaba Allahu du'a'ahu sai Allah ya karbi addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su abubakar da su bilal sun yi tarishin lahiya sosai wanda abubakar aisha in ta zo hankalinta yana tashi ana gane da kyau ko in ta zo ta gaida sa hankalinta duk ya tashi sai ya ce mata ya aisha kullum ri'in musabbahun fi ahlihi wal mautu adna min shiraki na alihi yace aisha kowa na wayuwa sahiya fa tare da mutuwa ta yi kusa da shi a kan hancin takalminsa ma'ana kake ta da hankalinki kamar yadda ke gani ina alaman kawai mutuwa zan yi ku to haka ke ma mutuwa kusa take da ke ba wai don ina da rashin lahiya ba ne za ki gami za ki ga mutuwa ta yi kusa da ni a ko ke da lahiya kilau mutuwa tana me tana kusa da ke nawa ne aka samu mai jiya ya mutu ya bar mashin ya ci ana gane da teku wannan shi ne kenan haka shi ma bilal shi ma yana rashin lahiya yana irin wannan waƙe bayanai ta shi'ri hal abitan na lailatan biwadin wa hauli idkhirun wa jalilu yana waƙe na ka wai ko anya ko marice da zan yi in yawa ya sai anya ko zuwa marice ba zan yi marice bane a kabari me yasa yake faɗin haka don saboda tsanani na me na rashin lahiya sai yana nuna bege na me yake da suna makka wa hal ardan yawman miyaha majinnata wa hal yabdu wan li shamatan wa jalilu yana ka wai ko bayan zakuwa ta anya ko ina ƙara komawa makka ma'ana kamar nan yana marmarin ina marmarin makka don saboda wahalar da suka fara sha ina a madina yan magana suka ce inda ka saba ya yi inda ka sha daɗi ko amma kuma mun cewa inda ka samu ya yi ya yi inda ka saba ko wannan shi ne kenan to su inda ka saba ya yi can azaba ake musu a nan sun zo inda ba a musu azaba sai dai ma a raba dukiya a basu amma duk da haka nan suna ne suna begen ina suna begen makka inda ka saba ya yi inda ka sha daɗi as'ila tambayoyi ماذا عمل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن استقر بالمدينة يا نظام الله يا باين يا تبت على مدينة أه؟ أه؟ يا يا يا تورا نيمن إيانين سهو يا هل منع مشرك مكة جميع المسلمين من الهجرة مشركان مكة هسو هنا غبا دين مسلمي da su hijira ba gaba ɗayan su ba ko akwai dai waɗanda suka hana almustada'afuna ko mana'a ba'd almustada'afina fi ayi waqtin kana yad'u ar-rasul lahu a wani lokaci ne manzo Allah ya kasance yana musu addu'a ta Allah ya kubutar da su yawwa a cikin sallar witri da kuma sallah ta mi ta asuba maza asaba al-muhajirin fil madina me ya samu mutanen muhajirai a madina al'umma rashin lahiya ko na'am al-khulasa takaitawa بعث الرسول صلى الله عليه وسلم في طلب من بعث الرسول في طلب من تخلف من أهله سنة كسكولي أو ذن شقل وترى إن بك الرب ما سيك كرد هذا يند سكي كينام بعث بعث الرسول صلى الله عليه وسلم في طلب من تخلف من أهله manzon Allah ya tura bayan ya zo a makka bayan ya zo a madina neman iyalinsa wanda ba samu zuwa ba faja'u ma'a abdullahi bin abubakar sai suka zo tare da abdullahi bin abubakar wa mana al mushrikuna al mustada'afina an yuhajiru mushrikai kuma suka hana masu rauni daga cikin mutanen makka su hijira fa kana annabi sallallahu alaihi wa sallam yad'u lahum sai manzo Allah ya kasance yana musu addu'ar Allah ya kubutar da su wa hada aslul qunuti fi salati wannan shine asalin sallar al qunutu a cikin sallah babban darasin da za mu ɗauka a wannan gabar shi ne hubbul watani minal imani son ƙasa son garin da aka aihika son ƙasar da aka aihika yana daga cikin ne imani an rawaito hadisi akan haka amma hadisin bai inganta ba amma ma'anar hadisin tana da kyau son ƙasa yana daga cikin imani misali allah ya yi kaɗan ina dan Nijar ko? To in ka nuna ba ka son Nijar, to alama ce ta baka yadda da ƙaddarar da Allah ya ƙaddara maka ba. Ana gane ki ko? Kinan kamar ka ce Allah dan me za ka yi na dan Nijar. Ai da ka yi ni dan Amurka, ana gane da kyau ko? In ta holewa. Ai da ka yi ni dan Faranshi, in ta abin da nake so. Da kai Allah ma ai da dan Makka ka yi ne, ko da wannan ma kakkace. A'a ka yadda da inda Allah ya yi. da inda Allah ya halicce ka wannan yarda ne da ni yarda ne da kaddara ta Allah madaukakin sarki ana gane da kyau ko abin da zai nuna mana kuma son kasa yana da cikin imani shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka koro sa daga Makka da yazo zai barin Makka a bakin boda a bakin iyaka sai tsaya akan babban dutse ya tsinkaye Makka sai ya ce wallahi innaki la ahabbi al-ardi ila Allah walaula anna qaumi akhrajuni ma kharajtu yace na rantse da Allah ke ce kasa wanda Allah ya hiso kuma ni ma ke ce na hiso hiya da ko ina ba dan saboda mutane na sun koro ni daga gare ki ba to da ba da ban huta ba nuna yana son ina yana son makka dan ni dan saboda a can aka a can aka aihesa bayan wannan kuma lokacin da mutanen makka su ma suka zo a madina da suka shiga irin wannan tashin hankali har suna ma guri ina ma a ce ma su koma makka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara addu'a yana Allahumma ahdib ilaina almadinata ka hubbina makka ya Allah ka sa mu so madina kamar yadda muke son makka au ashad kuma hiyada yadda muke son ina makka haka ko aka yi bayan sun yi hijira sai kasance su yanzu sun ɗauka a matsayin madina ita ce mai ita ce garinsu shi yasa in suka je makka mai suke yi ƙasar suke yi ana gane ke ku don yanzu ina ne garinsu madina don allah ya umarci su da su hito su komo ina su komo madina muhammad shahid kun ga yadda manzo allah yi tsananin yadda suke son me suke son makka inda aka aihe su a lokacin ne sai manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya rika addu'a ga garin madina wannan addu'ar da manzo Allah ya madina ita kuma sai ta nuna yana daga cikin haƙƙin ƙasa akan ‘yan ƙasa mun taɓa rubuta hudu ba akan hukukul watani alal muwatinina haƙƙin hukukul muwatini hukukul watani alal muwatinina haƙƙin ƙasa akan ‘yan ƙasa daga ciki su riƙa mata ne addu'a ƙasar da kake a ciki tana bin ka haƙƙin ka yi mata ne addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo a Madina da kasance yanzu ita ce garinsa daga cikin addu'ar da yake Allahumma barik lana fi sa'ina wa muddina ya Allah ka sa mana albarka a cikin sa'inmu da muddin wa barik lana fi madinatina kuma sa mana albarka a cikin mi a cikin madinarmu ma'ana a cikin garinmu ana gane da kyau ko wannan shine kenan yanzu mu kasance masu yi ma kasar mu addu'a ba wai ta yi zahi ta lalace ba kaimu wannan yake da suna shegen gari irin abubuwan da suke da faɗi irin wannan duka bai dace ba duka wannan yana daga cikin rishin imani da kaddara kuma ba abin da zai ja wa mutum in ba in ka zagi garin naku wani gari za ka sake duk da yadda aka yi kai ɗan ina ne kai ɗan ne kenan kuma ta kai kai kuma kai mata addu'a ta shiryu da ke ta ɗaya mata albarka ana gane da kyau ko wannan shi ne kenan kuma in ka zagi ƙasa ko ka zagi garinku to kamar Allah ne kake zagi domin ƙasar ta wace ce ta Allah ce ana gane da kyau ko wannan shi ne kenan al-khulasa taƙaitawa za mu karanta wannan da gaugawa tun da takaita karatun da ya gabata gaba ɗaya ne tun da mun zo ƙarshen juz'i na farko ne malam ya ce lilhifzi wannan ana so a haddace ma'ana duk tambayar da za a maka a cikin wannan ya kasance kana da amsar ta lamma balaga al-arba'ina min umrihi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da manzon Allah ya kai shekara arba'in. بعثه الله رحمة للعالمين الله يا توروسا يا كسنتي رحمة غتالكي annan ba mu fassara shi da ke ba khulasatu dawri thani takaitawar bangare na biyu na rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ba'da al-bi'sa wa hayatuhu fi makkah ko bayan an turo sa da kuma rayuwar da ya a makka shine takaitawa yace lokacin da manzon Allah ya kai shekara arba'in. Allah ya turo sa don ya kasance rahama ga halittu wa kad bada alwahyi bin ru'yar sadiqa kuma wahayi ya fara da maholki wanda yake na gaskiya thumma nazala alaihi jibrilu sannan mala'ika jibril ya sabko a wajensa wa huwa yata'abbadu fi ghari hira'in yana a cikin bauta a kogon hira wa allamahu kaifa yahdi an-nasa at-tariqa al-mustaqim sai mala'ika ya koyar da shi ya zai shiryar da mutane ya zai kiran mutane zuwa ga hanya mai kakka fa bada abin da'awati sirran sai ya fara kiran mutane zuwa ga musulunci a ɓoye fa kana awwala man amana bihi sayyidatu khadija sai ya kasance farkon wanda ya fara imani da shi bayan ya fara kira zuwa ga musulunci ita ce khadija wa abubakar da abubakar wa ali ibn abi talib da ali dan abi talib وزيد بن حارثة لزيد بن حارثة وبعد ثلاث سنوات bayan kuma shekara uku da annabta amara ko umira sunan kuskure ne umira bin jahri an umurce sa da ya bayyana da'awa ya bayyana kiran mutane zuwa ga musulunci fajama'a qaumahu sai ya tattara mutanensa wa anzarahum azaba yawmil akhirah yayi musu gargadi game da azabar lahira walamma nazala alaihi qawluhu ta'ala kuma lokacin da ya sabka akan sa fadin Allah madaukaki wa anzir ashirataka alaqrabina kai gargadi ga danginka mafi kusanci jama'a ahlahu wa aqaribahu ya tattara iyalinsa da danginsa wa ballagahum risalata rabbih ya isar musu da sakon ubangijinsa faradda alaihi ammuhu abu lahabin raddan qabihan sai ɗan uwan ma'aikinsa abu lahab ya mayar masa da martani martani wanda yake mummuna wa kana al'arabu qubayla mab'athihi kuma laraba sun kasance kusa ga aturo sa a matsayin manzo ya abuduna al-asnama suna bautar gumaka wa yaqtuluna auladahum kuma suna kashe ƴaƴansu wa yadfununa banatahum kuma suna turbude ɗiyansu mata suna raye wa yadribu ba'duhum riqaba ba'din kuma sashin su yana bugun wayan sashi ma'ana sashin suna kashe sashi li aqalli sababin din saboda mafi karancin dalili ma'ana dan saboda abunda bai taka kara ya karya ba falamma da'ahu sallallahu alaihi wa sallam ila ibadati llahi wahdahu lokacin da manzon Allah ya kira su zuwa ga bautar Allah shi kadai wa tarki mahum alaihi da barin abinda suke akai غضبوا عليه سن هشي أكنسا وتبدل حبهم له بغضا سي سويي دسكي مسا تجوي تكوما كييا وتصديقه تكذيبا غسكتاوا دسكي مسا أدا تجريكي تكوما كريتاوا ولما سب آلهتهم كما لوكتين دا يا أيبنتا أبوبوان بوترسو وضلل آباءهم يتي iyayensu batattu ne mashau ila ammihi sun tahi zuwa ga ɗan uwan ma'aikinsa awwalan na farko wasani da karo na biyu wasalisan da karo na uku wa kana fi kulli marratin yarudduhum raddan jamilan kuma a kowane karo idan suka je yana mayar da su da mayarwa mai kyau ma'ana yana hana musu akan su tutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qad talaba minhu ammuhu ba'da maji'ihim al-akhir kuma dan uwan ma'aifin nan nasa ya neme sa bayan zakuwar da suka yi ta ƙarshe an yamna a anhum akan ya bar abin da suke so ya bari ma'ana da ƙarshe da tura ta kai bango kai da kawon na mushrikai ya yawa a wajen ɗan'uwan ma'aifin sai kira manzon Allah ya ce masa ka bar abin nan da kake yi don ina tsoron su cutar da kai fa'abar rasulu sai manzon Allah ya ƙiya ya ƙiya bari wastamarra fi na shiddin ya ci gaba da yaɗa addininsa ana gane da manzon Allah ya ƙiya ne yake ya ce ba zan bari ba sai dai ne sai dai a halaka ne ko wannan shi ne kenan kenan sai dai a kashe tsohuwa akan daudawarta wannan shi ne kenan wastamarra fi nashrid dini manzon Allah ya ci gaba da yada addini wa amruhu mudafi'un anhu dan uwan ma'aikin nasa yana ba sa kariya falamma ra'at quraish minhu dhalika lokacin da qurayshawa suka ga wannan ma'ana suka ga dan uwan ma'aikin da baya da niyyar ya hana ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akadat tu'lir rasula sun riƙe cutar da manzon Allah wa taskharu bihi kuma suna masa izgili fa kana yuqabiluhum bil hilmi was sabr wal afu sai manzon Allah ya kasance yana kalubalantar su da juriya da hakuri da afuwa thumma ta'adda al adha ila ashabihi kuma wannan cutarwar sai ya ciratu bayan yi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya koma akan sahabbansa fa aka da kullu kabilatin tu'azzibu man aslama minha bi ashaddil adab sai kowace kabila ta riki cutar da dukkanin wanda ya yi musulunta daga cikin danginta ana gane da kyau ko da azaba mafi tsanani fa amarahum rasul bil hijrati ila al habasha sai manzon Allah ya umurce su da su yi hijira zuwa habasha fa hajara ashratun min ashabihi sai mutum goma daga cikin sahabban manzo Allah suka yi hijira wa khamsu niswatin da mata guda goma da mata guda biyar wa raja'u ba'da thalathati ashhurin sai suka komo a makka bayan wata uku wa hiya awwalu hijratin fil islam wannan ita ce hijira ta farko a musulunci wa qad aslama fi dhalika alwaqti hamzatu ammun nabiy kuma a wannan lokacin dan uwan ma'aikin manzo Allah Hamza ya musulunta wa Umar ibn al-Khattab da Umar ibn Khattab وفي السنة السابعة من النبوة أكما شكرا تبقي تأنبت حصرته قريش وأهل بيته قريشا وسنكي ويسد إيالن جنسا واتفقوا على مقاطعتهم سكي اتفاقي أكن ينكي على قادسو أو يسلموا محمدا للقتل حسي سنبايد منظر الله صلى الله عليه وسلم دنسا ودعكشش وقد كتبوا بذلك صحيفة kuma sun rubuta yarjejeniya a takarda akan wannan allaquha fil ka'aba wanda takardar suka rataye ta ga ka'aba wa ba'da dukhulin nabi sallallahu alaihi wa sallam al-hisara bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shiga a cikin wannan takunkumin da aka sanya musu wanda muka gani a can baya amara ashabahu bil hijrati ila al-habasha ya umurci sahabbansa da su yi hijira zuwa garin habasha fa hajara 33 rajulan sai mutum talatin da uku suka yi hijira wa ihda asharatan ra'atan da mace goma sha ɗaya wa fi sanatil ashirati min an-nubuwa a shekara ta goma ta annabta qama rijalun min quraish bi naqdi sahifa wasu mutane daga cikin qurayshawa sun tashi domin su tsage wannan takardar da aka yarjejeniya akan ta fa nufidat fa nuqidat sai suka isko da takardar dama an canye ta ta tsage وخرج النبي صلى الله عليه وسلم سيما زا الله يهوتا ومن معه من الحصار da wanda suke tare da shi a cikin wannan takunkumin ba'da an qadaw thalatha salawatin fi shi'bi bayan sun yi shekara goma eh shekara uku a cikin wannan kwari da ake cewa shi'b bani muttalib la yasulu ilaihim al-aqlu illa khufyatan abinci baya isa a gare su sai da ɓoye wa fi hadhihi sanati a wannan shekarar ne kuma kadima ilaihi wafdun min nasara najran wasu jama'a daga cikin nasarun garin najran suka zo wajen manzon Allah wa aslamu suka musulunta wa fiha tuwfiyati sayyidatu khadija kuma a wannan shekarar dai ne khadija ta rasu wa amruhu abu talib da dan uwan ma'aikinsa abu talib wa tazawwaja saudata kuma ya auri sauda wa dakala biha kuma ya shiga da ita a matsayin matarsa wa akada ala aisha kuma a wannan shekarar aka kulla masa aure da aisha wa lam yadkhul biha sai dai bai ba a kai mishi ita ba a wannan lokacin wa ba'da wafati ammihi bayan kuma rasuwar dan uwan ma'aikinsa ishtadda alaihi adha quraish cutar wanda quraishawa suke masa ta tsananta fa hajar ila ta'if sai manzo Allah ya hijira zuwa ta'ifa wa qasada bani wa qasada bani thaqif sai ya tunkari mutanen bani thaqif dan su taimaka masa fa aqama bainahum shahran yad'uhum manzo Allah ya zanna a cikin su wata guda yana kiransu falam yujibu ba su karɓa masa ba wa azauhu suka cutar da shi wa ramauhu suka yi suka jefe sa bil hijarati da duwatsu faraja ila makka sai manzon Allah ya komo a makka ba tare da an cimma bukata ba wa fi sanati al-hadiyata ashara a shekara ta goma sha ɗaya akramahu Allah bil isra'i wal mi'raj Allah ya karrama manzon Allah da zuwa baitul maqdis da dare wal mi'raj da kuma hawa sama zuwa karbo sallah wa fihi furidatu salawatul khams a wannan hawan da manzon Allah ya zuwa sama ne aka farlanta salloli guda biyar wa fi hadhihi sanati a wannan shekarar dai ne sara yakhruju ila alqaba'il manzon Allah ya rika huta zuwa kabiloli wa yad'uhum ila alislam yana kiransu zuwa ga musulunci fa amana bihi sittatun min arabil madina sai suka yi imani da shi shidda daga cikin larabawan madina wa fi sanati saniyati ashara a shekara ta goma sha biyu kadima alaihi isna ashara rajulun min arabin madina sun zo a wajensa daga cikin larabawan madina mutum goma sha biyu fa'amanu suka yi imani bihi da shi wa raja'u ila madina suka koma a madina fantashara al-islamu fiha sai musulunci yaɗu a madina وفي السنة الثالثة عشر من النبوة الشيكرة تقوم شاءك تأنبت وفر عليه ثلاثة وسبعون رجلا متون سبعين دا أكسنزو أو جنسا وامرأتان دماتا ولابي من عرب المدينة لقتك الله ربا المدينة فآمنوا به سسكي إيماني دشي ورجعوا إلى المدينة سكوما أمدينة فازداد الإسلام انتشارا فيها سيمسلمتي يكار يأوى أتكين غرين مدينة وفي هذه السنة هل يزدي أولا شكرا أمر أصحابه بالهجرة إلى المدينة من ظن الله يؤمنك صحابا في هجرة زوى مدينة ولما بلغ قريشا ذلك لوكتين da Qurayshawa labari ya isko su na cewa manzo Allah ya umarci sahabban ya umarci sahabbai da su hijira azamu ala qatlin nabi sallallahu alaihi wasallam sun kulla anniyar kisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa amarahumullahu bil hijra فأمره الله بالهجرة سألا يأمر كيسا دي هجرة زوى مدينة وقد التف قريش حول داره ليلة هجرته كما قريشاوة سنكي ويجدن سأذرن دزي هجرة دوس كشيسا فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم سيما وزعل يهتا أوجنس بعد أن ألقى الله عليهم النوم باير ألا يجيه وقام أتكين إدانوس وسار مع أبي بكر الصديق إلى دار ثور sai manzon Allah ya tahiya shi da abubakar siddiq zuwa kogan saur waqtaba'a fihi talata layali sai suka labe a cikin wannan kogon kwana uku thumma sara fil yawm ath sannan suka tahi a dare na uku hatta wasala quba a hasse da suka kai a garin quba fil yawm ath-thani min rabi'il awwal a rana ta biyu ta watan rabi'ul awwal fa makatha sallallahu alaihi wa sallam bi quba sai manzon Allah ya zamna a Quba 22 lailatan dare 12 ma'ana kwana 12 kwana 22 bana fi atna'iha masjid Quba a wannan lokacin kuma ya gina masallacin sa na Quba sun mantaka da idan Madina sannan manzon Allah bayan wannan sai ya ciratu zuwa Madina wa kad adrakathu al-jum'atu fi at-tariqi fi at-tariqi juma'a ta iske sa akan hanya fa sallaha sai sallace ta wa hiya awwalu juma'atin wannan kuma ita ce juma'a ta farko wa khutbatuha awwalu khutbatin fil islam kuma hudubarta ita ce huduba ta farko a musulunci walamma akbala nahwa madina lokacin da manzon Allah ya fuskanto madina kharajan nasu mutane sun hito limulaqatihi dan tarbensa farihina bi qudumihi suna masu farin ciki da zuwansa وقد نزل على أبي أيوب الأنصاري كما زان الله يسبك أوجر أبو أيوب الأنصاري ولما استقر لوكة من زان الله يثبت أزمني مدينة أرسل في طلب من تخلف من أهله يا تورا نيما وإن دبسوزوبا دغتكين إياليسا فوصلوا مع عبد الله بن أبي بكر سيسوك إسو أمرينة ترد عبد الله بن أبي بكر ومنع مشرك مكة بعض المستضعفين من الهجرة kuma mushrikai sun hana wasu daga cikin masu rauni su yi hijira wa kana rasul sallallahu alaihi wasallam yad'u lahum fi salat manzo Allah kuma ya kasance yana musu addu'a a cikin sallah wa hada aslul qunut wannan shine asali na al-qunut ga wani labari wanda zamu liƙe da shi ne cike da darasi ina son da ƙarshe abunci wannan labarin a yada shi da muhimmanci sosai ya cancanci a yi masa muhadara mai zaman kansa don abin da ke da kwai darasi da ke da kwai a ciki daga cikin waɗanda aka hana ma yin hijira kuma suka gamu da azaba mai girma dalilin hijira da za su yi zuwa makka zuwa madina akwai ummu salama wata mata da ake cima ummu salama ummu salama lokacin da musulunci ya bayyana tana daga cikin horko-horkon wanda suka fara suka musulunta ita da mijinta abu salama to lokacin da manzo Allah ya umarta a yi hijira sai suka shirya hijira a kan raƙuminsu abu salama da ummu salama da ɗansu salama a tsakiyarsu sun hito za su barin gari sai dangin ummu salama suka tare su akan hanya suka ce ba mu yadda ba ka yi hijira da ɗiyanmu ana gane da kyau ku suka ce sai dai ka je kai kaɗai suka jayi ke umu salama daga kan raƙumin nan da ɗanta suka tafi da ita sai labari ya isku ma dangin abu salama akan cewa ai dangin umu salama sun hana abu salama ya je da matarsa madina sai su ma suka yi an gaya guda suka zo gidansu umu salama suka ce to tun da kun hana ya tai da ɗiyarku to don me yasa za ku hana ya tai da ɗansa cewa da salama suka ce to ku ba mu ɗanmu mu kun mushe da shi tunda kuma amshi ɗiyarku suka ce ba za su ba da ɗa ba aka fara jayayya wa'incan suka kama nan kin yaron wa'incan kuma suka kama hannun yaro dangin ummu salama da dangin wa da dangin abu salama ana jayayya da wannan yaron har sai da kai dangin abu salama kin da suka ja da ƙari su kuma wancan suna riƙe da hannunsa sai da hannun yaron ya cire kuma don saboda ku shi ƙiƙashewar zuciyarsu da hannun yaron ya cire sai suka tahi da shi su kuma suka tahi da hannun suka ce sai dai ku je da shi amma wannan hannun yana nan wajenmu ummu salama hankalinta ya ƙara tashi ta yi ta kuka yanzu ga shi an raba ta da wa mijinta kuma an raba ta da wa ɗanta bayan ma an raba ta da shi sai da ta ga abin da aka masa na cire masa ne hannu da aka yi hannun aka bar shi a wajenta to ai kuma ma a ce babu hannun a wurinta ummu salma ta shiga cikin tashin hankali yanzu sai ya kasance akwai wani da ake cema abqa wani hili ne wani kware ne wanda yake mutane suna bi su wuce in za su je a masallaci ummu salma sai ta zo a wajen wannan kware ta zamna ta ta kuka dan wai ko sun ga tausanta su ba ta ɗanta ta biwa ta mishinta nan take zuwa ummu salma duk in safiya ta waye ta zo ta zamna har sai rana ta yi tana nan sai marici ya yi dare ya yi sannan ta koma gida tana kwana kuma safiya na wayewa ta zo ina ta zo afta ta zamna ta kuka yanzu da karshe sai aka samu wani daga cikin manyan garin ya ga tausayinta yace ku bar wannan matar ba za ku tausaya mata ba da karshe dai iyayenta suka ce to ba matsala sun bar ta ta tahi amma ba za su taimaka mata akan tahiyar ba sai dai ta je ƙasa ta je gidan wa'anta suka ce a dama ai mu yaron mu amso shi ne dan saboda sun amshe shi amma tun da yanzu zaki tai da shi ba matsala ga yaron suka ba ta yaron ta tahi da shi tana a bisa kan hanya ba ta san hanya ba kuma babu ne babu abun hawan da zai kai ta tana tahiya tana addu'a tana kuka shi Allah ya turo da Usman bin Talha a lokacin Usman ya tambaye ta ina zaki ta ce ai Madina zata ya ce to shi ba can za shi ba amma dai malaki min matrakin bai kamata a ce ba an barki ke kadai akan hanya a wannan lokacin ya sabka daga bisa kan raƙumi sai ya hana ya hauda ta akan raƙumi ya hauda ɗanta suka tahi har sai da ya isar da ita ina a Madina ta zo ta isko mijinta ana nan kuma da mijinta ana zanne lami lahiya lau tana tsananin son mijinta don mijin nata yana kyautata mata an yi kwana biyu kuma sai mijin ya me mijin ya rasu wata sharaftawa kuma yanzu da mijin ya rasu ta shiga a cikin tashin hankali don ba ta da kowa a madina ana gane ke ko sai wannan ɗan nata sai wannan mijin nata kun mijin gashi ya rasu da mijin ya rasu labari iskowa manzon Allah ummu salama ta shiga tashin hankali dalilin mijinta ba ta shima da zuwa daga makka kuma gashi mijin ya tafi ya barta ba ta da kowa sai manzon Allah ya ce aje a ce mata ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha aka zo aka ce mata manzon Allah ya ce yana miki gaisuwa kuma ya ce ki ta maimaita wannan addu'a dai in kika ta maimaita wannan addu'ar sai Allah ya sake miki da wanda ya yi mijinki alkhairi ta ce anya ko anya ana samun wanda ya yi abu salma alkhairi miji mai nuna mini soyayya mai bani kulawa ta ce to amma da tun da manzon Allah ne ya ce bari in yi ta yi sai ta yi ta maimaita inna lillahi وإنا إليه راجعون اللهم أجلني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها تتيكو أنا نن تنا قاري تكبا سيغا منزون الله يا تورو حاطب akan cewa yana neman aurenta sai ta faɗi ta yi sujada bayan ta yi sujada kuma ita ce kai akwai kuma wata matsala a gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni ina da matsala guda uku na farko ni tsohuwa ce na sha ruwa ana gane da ko na biyu kuma ina da ɗa ka in ƙara masa nauyi na uku kuma ni mace ce mai tsananin kishi shi yasa na zamna tare da mijina wahadi la sharikata li ana gane da ko to kuma ga shi kuma wajen mata mata tara ke gare shi ana gane da ko mata takwas ke gare shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ashe a ce mata in tsuha ne to ai bata girme ni bata girme ni ba ana za ni ce tatar da tatar da muje an gane ko za ni ce tatar da muje kenan duk uwa su dai ko wannan shine kenan ma'ana dai faduwa ta zo dai da zamani ma tsoho ne tunda ke ma tsohuwa ce kenan ba matsala duk inda ce ake ce ma ba'u na biyu kuma ɗanki za mu kula ɗiyanki za mu kula da su domin ba ɗiyanmu kawai a wajenmu ba akwai sauran ɗiya wanda muke kula da su kenan aikinmu ne na uku kuma kishin da kika ce kina fama da shi ilalle wannan mummunan kishi yana kai ga halaka to shi zan miki addu'a Allah ya rage miki shi ko Allah ya hidda miki wannan kishin take ta yarda da ƙarshe ta aure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai darasi mai yawa a cikin wannan amma darasin da nake so mu lura shi ne alladina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa inda in musiba ta same su farkon wanda suke fara tunawa su ne wa su ne Allah su ce daga gare shi muke kuma a wajen shi zamu koma to Allah ya ce da karshe zai musu rahama duk matsalar da muka shiga mu koma a wajen wa mu koma a wajen Allah Allah zai ne zai yaye mana da ita ya sahibal hammi innal hamma munfarijun abshir bi khairin fa innal farij Allah Allah yuhdithu ba'da al-usri maysaratan la tajza anna fa innal farij Allah ya kai wanda kake cikin damuwa da kunci albishir bin mai yaye kunci da damuwa shine wa shine Allah Allah bayan tsanani yana kawo sauƙi da haka kada ka yi tsuwa kada ka razana Allah zai zo da sauki a duk tsananin da ake ciki da haka duk tsananin da muke a ciki na rayuwa na tattalin arziki na matsala ta iyali na rashin lafiya na tuzuranci gwabranci dukkanin shi dai a koma gawa koma ga Allah madaukakin sarki ai ta azumi ai ta addu'a ai istiqama Allah madaukakin sarki zai kawo mahuta muna fatan Allah ya kawo mana mahuta gaba ɗayan mu inda muka samu daidai Allah ba mu lada kuskure eh mun kare kenan juz'i na nawa na farko kenan sauran juz'i na biyu kuma wannan juz'in bangare biyu muka karanta na rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bangare na rayuwar sakahin ne annabta da kuma me bayan annabta a ina a makka karo yanzu duk darasin da zai biyo baya bayanin rayuwar manzon Allah ce bayan me bayan hijira wanda shine me yake da suna wuri wanda yake mafi yawa kuma mafi faɗi kuma mafi muhimmanci سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله Ajá. ¿Ya llegó? No, mashallah. Thank you.